إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin azare jihar Bauchi. Majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam daga littafin Nurul Yaƙin fi sirati Sayyidil Mursalin. wannan majalisi shine na 99 100 kenan a wannan yammaci na juma'a 30 ga watan Allah al-Muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce take daidai da 25 ga watan Yuli na shekara ta 2025 miladiya. Idan ba a mance ba a majalisin da ya gabaci wannan majalisi, mun duba takaitaccen tarihi na ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya haifa tare da matarsa Khadija. da kuma takaitaccen tarihi na jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umama yar yar Zainab kenan wanda ambatan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan gabar ya biyo bayan babin da aka yi magana kan rasuwar matarsa Khadija to anan ne mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin bayan ya nuna yadda abin ya taɓa zuciyar manzan Allah sallallahu Alaihi sallama to sai yake ƙoƙarin fito da fiskoki da za su ƙara sa wannan rasuwa da matar annabi Khadija ta yi abin ya taɓa zuciyarsa ƙwarai da gaske saboda ‘ya'yansa ga baki ɗayansu ya same su ne ta ɓangaren Khadija. tare da Khadija ya same su in ka ɗauke Ibrahim. To shi ne fara lissafo mana ‘ya'yan nasa, di inda kuma ya ambaci ‘ya cikin ‘ya'yan manzan Allah musamman matan sai ya ɗan ambata mana wani abu na tarihinsu. To a makon da ya gabata mun kammala bayani dangane da ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama ta farko. a cikin ‘ya'yansa mata wato Zainab da kuma ‘yarta Umama, to inda za mu tashi inda yake cewa wa minha daga cikin kuma ‘ya'yayen manzan Allah ɗin ruƙayyatu akwai ruƙayya, wa Ummu Kulthum da kuma Ummu Kulthum. Ya ce, Ta zawwajahuma Uthman waɗannan ‘ya'ya guda biyu. na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da Ruqayya da Ummu Kulthum Sayyidina Uthman Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi ya aure su gaba ɗaya amma ba a lokaci guda ba lokatai mabambanta bayan wannan tara su sa'an nan kuma ya auri wannan kamar yadda za mu ga takaitaccen bayani akan haka ya ce al'ula bi makkata ƙablal hijira ta farkon wacce ce ta farkon ruqayya ko kenan yanzu zai mana takaitaccen bayani kan ruqayya kafin ya dawo kan ummu kulthum yace al'ula bi makkata qabla al-hijra ita ta farkon wato ruqayya sayyidina uthman ya aure ta a garin makka gabanin hijira gabanin ayi hijira daga makka a dawo madina anan ne sayyidina uthman ya aure ta kenan yanzu zai ɗan kawo mana wani abu da ya shafi tarihinta. Ruƙayya Allah yarda da ita, ita ce ‘ya ta biyu cikin ‘ya'yan annabi sallallahu Alaihi Wasallama mata. An haife ta gabanin yi wa annabi, fara yi wa annabi wahayi da shekaru bakwai. Kenan bayan haihuwarta da shekaru bakwai aka fara yi wa annabi wahayi sanda aka haife ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da shekaru 33 a duniya tunda ai shekarunsa 40 ne sanda aka fara masa wahayi to sai zamanto an fara yi wa annabi wahayi riqayya da wayonta dan ta kai shekaru bakwai to sai zamanto a lokacin da aka fara yi wa annabi wahayi take suka shiga musulunci ita da ‘yan uwanta da mahaifiyarta sai zama sun rayu cikin musulunci wanda mahaifinta ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallama to lokacin da ta ɗan tasa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aurar da ita gabaninta auri sayyidina Uthman ta auri ɗan Abu Lahab shi ne utubatu bin abi lahab annabi sallallahu alaihi wasallama ya aurar da ita ga ɗan babbansa shi ne abu lahab abu lahab babba ne ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama to annabi ya aurar da ruqayya ga ‘yar babbansa shi ne utubatu bin abi lahab to wannan utubatu bin abi lahab gabanin ya tare da ruqayya sai aka yi wa annabi wahayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo cikin eriyar ɗakin ka'aba ya hau kan dutsen safa yayye kuwa ya sabahahu wannan kalmar da ita suke yekuwa idan mutum yana da sako da yake so isar da ita wa ƙuraishawan makka to take suka taru a gabansa sun san akwai wani sako da annabi yake ɗauke da shi wanda yake so isar musu annabi ya ce inni nadhirul lakum baina yadai azabun alim ƙulu la'ilaha illallahu tuflihun ya ce ni mai gargaɗi ne a gare ku akwai azaba mai raɗaɗi a gaba gare ni ma'ana ga wanda ya yi taurin kai ya ƙi ya karɓi abin da na zo da shi annabi ya ce ƙulu la'ilaha illallah ku faɗi wannan kalmar ta la'ilaha illallah sun san ma'anarta in kuka faɗa za ku rabautu sun san ma'anar la'ilaha illallah shi ne ka kakkaɓe duk wani abun bauta ka yi watsi da shi ka takaita bautarka ga Allah shi kaɗai tun da larabawa ne sun san ma'anarta mu kuma ‘yan uwa a yau da yawa daga cikin musulmi ba su san ma'anar la'ilaha illallah za ka ga musulmi yana faɗinta amma yana aikata abin da za ta warware masa la'ilaha illallah ya faɗe ta kuma yana faɗinta yana ji cashi musulmi ne amma za ka ga yana aikata wannan yana aikata wancan wanda sun yi karo da la ilaha illallah da ya faɗi saboda bai fahimci ma'anar la ilaha illallah amma mushirikai da suke bautan gumaka sun fahimci ma'anar la ilaha illallah shi yasa annabi yana faɗin wannan lafazin Abu Lahab yana buɗan bakinsa sai ce tabballaka ya Muhammad kai ku Allah wadanka ya Muhammad in ji Abu Lahab ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace alihaza da'autana saboda wannan yasashen maganan ka gayyace mu ka kira mu ka tara mu to shine Allah subhanahu wataala da kansa in za a tuno mun yi wannan takaitacciyar kissar a baya Allah da kansa ya dau nauyin mayar da martani wa Abu Lahab a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da suratul masad dungurungum dan mayar da martani wa Abu Lahab na kakkausar magana da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce tabbati yada abi lahabin wa tabba annayan Abu Lahab sun tabe sun halaka tir da su kuma sun tabe sun halaka shine tabbati yada abi lahabin watab annayan abu lahab sun tabe kuma sun tabe an ƙara jaddadawa dan a nuna yanayi da abu lahab ya samu kansa a ciki kasashen yanayi da tabewa da wulakanta da kaskanta Allah sai mayar da wannan martani wa abu lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab har zuwa karshen sura din dukiyarsa da ya tara da abin da ya aikata duka ba za su wadatar masa da komai ba a gurin ubangiji subhanahu wataala in za a tuna mun yi bayani cewar akan ambaci wani sashe na jikin mutum amma ana nufin mutumin gabaki ɗayansa hannayensa dalilin da yasa aka ambace su saboda yana wulakanta annabi da su da ya zo yana faɗin wannan kalmar yana nuna annabi da yatsa to shi yasa da aka tashi mayar masa da martanin aka kira hannayensa aka tabbatar da halakarsu da taɓewansu da wadansu sannan wasu malamai kuma suka ce saboda yadda yake cutar da annabi da hannayensa shi yasa Allah maɗaukacin sarki da ya tashi mayar da martani a madadin annabi aka ambaci hannayensa amma bai takaita da hannayen ba dukansa ake nufi abu lahab ya taɓe abu lahab ya yi asara yana Allah mayar da martani wa abu lahab a madadin manzansa to wannan martani da Allah ya mayar a madadin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi zafi wa abu lahab saboda fasaha ta alkur'ani shi kalmomin da ya amfani da su wajen aibanta annabi da kushe annabi waɗanda aka saukar sun fi nasa zafi kuma ba zai iya zuwa da irinsu ba saboda daga gurin Ubangiji, to abin sai masa zafi a zuciya. To shi ne yana koma gida ya gaya wa matarsa sai suka zauna suna jiran dawowan ‘ya'yansu. ‘Ya'yansu wannan yana auren Utuba yana auren Rukayya, Utaiba kuma yana auren Ummu Kultum. Duka ‘ya'yansa guda biyu annabi ya auren musu da ‘ya'yansa mata guda biyu. Ya aurarwa Utuba da Ruqayya ya aurarwa Utaiba da Ummu Kulthum to sai suka zauna suna jiran waɗannan ƴaƴa nasu su dawo ba a dade ba sai ga su sun dawo sai Abu Lahab ya juye musu labarin abin da ya faru yace da daga yau ido idanuna da idanunku haramun bakina da bakinku haramun kunnuwana da kunnuwanku haramun a gare ni in ba ku saki ƴaƴan Muhammadu ba me yake nufi da haramun ya haramta wa kansa ya sake ganin ɗaya daga cikin ‘ya'yansa in ba su saki ‘ya'yan annabi ba ya haramta wa kansa yin magana da ɗaya daga cikin ‘ya'yansa guda biyu da utuba da utaiba in ba su saki ‘ya'yan annabi ba ya haramta wa kansa sauraron maganarsu in ba su saki ‘ya'yan annabi ba shine abin da yake nufi to shine a take suka saki ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama Allah ya kare ‘ya'yan manzansa ‘ya'yan makiyin Allah ba su kusance su ba, sun sake su suna budurwai. Utuba ya saki Rukayya, ya ce sai ya rama wa babansa, Abu Lahab, abin da annabi ya zo da shi ya ce Allahnsa ne ya gaya masa, shi ne Suratul Masakin. Ya je ya samu annabi sallallahu Alaihi Wasallama ya yi maganganu na izgili wa annabi sallallahu Alaihi Wasallama. yake cewa shi ya kafurta da Ubangiji. Amma lafazin da ya amfani da shi lafazi ne na izgil, izgili wa manzan Allah, sallallahu Alaihi Wasallama. To sai manzan Allah ya masa addu'a, manzan Allah ya masa mummuna addu'a, saboda yin izgili wa manzan Allah ba wanda zai izgili wa manzan Allah ya sha. tun a wancan zamani kuma har kiyama ta tsaya duk wanda ya izgili wa manzo Allah ko da ba musulmi bane ba zai sha ba ba zai kai labari ba a faɗin duniya to shi wannan da ya je izgili wa annabi annabi sai masa addu'a mummunar addu'a saboda ba a izgili wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko da kai kafiri ne je kakai ta kafircinka amma kar kai izgili wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kar kai izgili wa manzan Allah abun ba zai ma kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika ya Allah ka buwayar da kare daga cikin karnukanka ma'ana dabbar da za ta ya galgala shi ta yi kace-kace da shi Allah ka buwayar da ita a kansa ka ɗora ta a kansa ka sa ta tairin jaye a kansa ka ba ta iko da buwaya a kansa wannan ita ce addu'ar da annabi annabi bai kara komai ba da yi wa annabi izgin sai juya yana dariya yana ga kamar annabi wai ransa ya ɓaci tun da har yayi wannan adda ai ransa annabi ya ɓaci kenan shi ma ya rama ya rama babansa sai koma gurin babansa abu lahab sai babansa ya ce da ka je gurin muhammadu mai ka gaya masa ya ambata wa babansa abin da ya gaya annabi na izgini sai ce to da ka masa wannan maganganu da suka masa zafi shi kuma wani martani ya maka ya ce cewa ya Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika abu lab ya ce kai mahaukaci ne baka da hankali wannan addu'ar da ya maka za ta kama ka kenan mushirkan makka sun san gaskiya annabi ya zo da ita inda ba su san gaskiya ba ce za a yi abu lahab ya karaya ya ce wa ɗansa addu'ar nan da ya maka za ta kama ka kai mahaukaci ne baka da lissafi ka tau kana yaƙe kana dariya wannan addu'ar da ya maka za ta iya zama sababin halakarka to abu lahab dai sai dinga taka tsantsan yana kula da wannan ɗan nasa kula na musamman ɗaya daga cikin sahabban annabi shi ya hakaito ƙissar yake ba da labarinta wanda a ƙissar tarihin zainab Allah yarda da ita ‘yar annabi ambatansa ya zo habbar bin aswad al'asari ai mun tuno shi sahabi ne na annabi daga baya musulunta to shi yake ba da labarin wannan al'amari abu lahab sai sa ido ya mai da hankali sosai kan wannan ɗanasa utuba duk inda zai je yana tare da shi sannan duk inda ya zauna zai ba shi kariya da kula saboda a jikinsa yana ji cewar addu'ar nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa za ta iya masa tasiri to mun san mutanen Makka dama 'yan kasuwa ne sukan ɗabi hajar su ta kasuwanci su fita da ita galibi kuma inda suke fuskanta yankin Sham kamar yadda suke ɗebo haja ta yankin sham su shigo da ita garin makka wannan ita ce sana'arsu to abu lahab zai fita kasuwanci baya so ya fita ba tare da ɗan sannan ba saboda kar ba bai san mai baya za ta haifar ba tun da ya ji addu'ar da annabi ya masa ƙafarsa ƙafar ɗan duk kuma inda zai je ɗan yana gefensa wannan utuba wanda ya saki ‘yar annabi ruƙayya to shi ne da ya tashi tafiya kasuwanci ɗan nasa ya bi shi suna tafi ga ɗan ga shi ga ɗan ga raƙuminsa ga na ɗan suna tafi suka kama hanyar su ta sham har suka isa wani gari gabanin su ƙarasa sham ɗin da ake kiran garin abrah to sai suka yi tunanin siya da zango su ɗan huta a wannan gari su kwana idan gari ya waye su wuce su karasa su shiga sham suna sauka wannan gari da daddare ne sai wani mai ibada cikin masu ibada na nasara sai zo ya same su ya ce ya ku taron larabawa alamu dai da gani ku baki ne abu lahab ya ce kwarai mu baki ne don shi ne jagorar tawagar kasuwancin sai ce to wannan gari da kuka sauka galibi fatake ba su cika sauka a garin ba domin gari ne da yake da zakanya mun san zakanya jam'i ne na zaki ko gari ne mai tarin zakanya kuma a duk lokacin da yake cikus da bako gaskiya baya ba bako da daɗi shi yasa ba a cika sauka a garin ba amma tun da yanzu dare ne ko da kun ce za ku wuce ma akwai yiwuwar ku yi cikus da su a hanya ku zo in ba ku ɗakina da nake shiga na ibada galibi zakuna ba su cika shigowa ba ku shiga ciki ku yi shimfiɗi ku ku yi kwanciyanku ku yi baccinku in gari ya waye ku ci gaba da tafiyar suka masa jinjina da godiya da, da suka shiga ɗakin nasa abu lahab sai ya ce kowa ya zo da guzirinsa da kayansa na kasuwanci da suturinsa a zo a tara a guri guda a gefen ɗakin can tsakiyar ɗakin aka shigo tsakiyar ɗakin kowa ya zo da guzirinsa da hajarsa ta kasuwanci da kayansa aka loda har ya kusa taɓo sama sai ce a ɗauki ɗansa a ɗora a sama aka ɗauki ɗansa wannan utuba da annabi yayi wa addu'a sai aka ɗora shi sama sauran kuma sai suka yi shimfiɗi kewayensa da shi abu lahab ɗin da sauran in ji habbar sabin annabi yake ba da labari ya ce sai muka yi shimfiɗi a gefensa a kewayensa shi kuma shimfiɗinsa an yi ne can saman guzurin da muke rike da su da kuma dukiyarmu da muka taho da ita kayan kasuwancinmu a kan su aka masa shimfiɗi ya hau can sama ya kwanta kafin a ɗauko shi ma sai an taka wani abun ana so a sauko da shi haka shi ma yana so ya sauko sai ya taka wani abu kafin ya sauko suna kwanciya ba su fi ‘yan sa'o'i ba sai ga wani katoton zaki, yana zuwa bai zame ko'ina ba sai shigo wannan ɗaki na mai ibada inda aka ba su suka sauka. Habbar ya ce sai dinga bibiyanmu yana sansanar sai shinshini wannan sai kau da kansa, sai je kan wannan shinshine shi sai kau da kansa, ya ce dukkanmu da muke kwance kewayen utuba ɗan abu lahab duka sai da ya bi mu ya shinshine mu ya ji duka baya buƙatar sai ya yi tsalle ya haye sama inda utubatu yake yana shiga sai ya yaga shi ya ya galgala shi ya fasa masa kansa ya keta kan sai ya sauka sai ya tafi abinsa yadda ka san aiko shi akai kuma aiko shi akai waye aiko shi Allah ne ya aiko shi annabi ai ba wasa bane in ka taba annabi ba za ka kai labari ba abu lahab ya kalli al'amari ya kalli al'amari ya ce shi ne abin da nake tsoracewa yaran nan shi kuma ya je ya taho yana dariya bai san addu'an nan za ta kama shi ba gashi abin da nake jiye masa wannan ya yi zafi wa abu lahab ya ƙara shan ɗammarin ya ka annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai addu'ar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya yi ga ta nan ta bayyana wannan kissar da yawa daga cikin malaman hadisi sun fitar da ita cikin littattafansu imam al-hakim ya fitar ita cikin littafinsa al-mustadrak ala sahihai ibn asakir ya fitar a cikin tarihu dimashq sannan kuma imam al-baihaqi ya fitar da kissar a cikin ad-dalailun nubuwa kissa ce ta take ingantacciya babban darasin da zamu dauka karkashin kissar nan gabanin mu wuce za mu fahimci cewar addu'o'in annabawa suna da tasiri, kamar yadda addu'ar annabi ta yi tasiri, kuma sautari da dama za ka je idan ana kawo misalai na addu'o'in annabi za ka ga suna da tasiri, kwarai da gaske. Sannan abu na biyu da za mu fahimta daga takaitacciyar kisar nan, Allah yana amsar addu'o'in annabawa, in dai annabawa sun yi addu'a shi ke. Shi yasa sautari da dama sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama idan an haifa musu ƴaƴa jirajirai sai su ɗauko su su taho da su gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatan annabi yayi wa ƴaƴan addu'a sun san in annabi yayi wa ƴaƴan addu'a shikenan ƴaƴan sun zamanto mutanen kirki sun zama nagartattu sa'annan kuma su dace da albarka annabi sallallahu alaihi wasallama to galibi ana haifa mutum da sai ya dauke shi sai gurin manzon Allah da shi yana zuwa sai ya danka wa manzon Allah in ma mace ce ta haihu sai ta dauko dan nata sai ta tauda shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana zuwa sai ta danka masa manzan Allah kuma baya kyaman ƙananin yara ana kawo masa yake karɓansu ya sa su a kafaɗarsa ya ajiye su a cinyarsa sau tari da dama suna masa fitsari idan namiji ne masa fitsari sai ya ce a kawo ruwa sai ya yayyafa in mace ce kuma sai ya wanke gurin haka yake sallallahu alaihi wasallama fiskarsa bata taba canjawa ba bai taba nuna cewa suna takura shi ba yadda suke kawo masa kananin yara kuma sun masa fitsari ba so ɗaya ba ba so biyu ba a jikinsa amma bai taba nuna bacin ransa ba duk sanda aka kawo masa da murna da sake fiska da annashuwa zai karbi 'ya'yan yana karɓar su zai musu addu'a ya tauna dabino ya sa musu a bakin su ya zama shine farkon abin da zai fara shiga cikin cikin su wanda ake kira tahanika wannan yana shigar da farin ciki kwarai da gaske a zukatun sahabbansa da suke zuwa masa da 'ya'ya. wannan zai nuna mana kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to abu na uku da zamu fahimta daga wannan takaitacciyar kissar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ba da kariya ta musamman wa annabinsa kuma ya taimake shi kan maƙiyansa da abokan gabansa. Dama Allah ce, Wallahu ya asimuka minan nas, Allah shi zai kare ka, ya kange ka daga sharri da kaidi da makirci na mutane da cutarwa irin ta mutane. Wannan yana daga cin kariya da Allah subhanahu wa ta'ala ya baima wannan manzon nasa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Sannan abu na ƙarshe, da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta ta za mu fahimci yadda duwani wanda yake munana ladabi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yadda ƙarshensa yake kasancewa duwani mai fito na fito da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ƙarshensa baya kyau du mai munana ladabi wa manzan Allah ƙarshensa baya kyau saboda annabin Allah ne kuma masoyi ne na ƙarshe a gurin Allah ba daɗi ne a gurin Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalila lallai Allah madaukakin sarki ya rike ni a matsayin badadin sa kamar yadda ya riki annabi ibrahim alaihi salam a matsayin badadin sa to ruqayya Allah ya raba ta da dan makiyin Allah shine utubatu bin abi lahab to annabi sai ya aurar da ita wa sayyidina uthman sai ta zama mata ga sayyidina uthman suka rayu a makka har zuwa shekara ta biyar da fara yi wa annabi wahayi lokacin da cutarwa da tsangwama suka yawawa waɗanda suka musulunta suka karbi musulunci gurin annabi anan annabi yayi umarni wa sahabbansa su bar makka su tafi habasha kamar yadda muka karanta a baya mun karanta wannan bayani a baya to sayyidina Uthman shi da matarsa Ruqayya suna cikin family da suka yi hijira daga makka zuwa habasha dan su tsira da addinin su suka tafi suka bar garin su garin iyaye da kakani garin da aka haife su garin da basu san wani gari ba sai shi garin da suka taso cikin sa suka tafi suka bar shi saboda sun zaɓi Allah da manzansa akan kowa sun zaɓi Allah da manzansa akan komai duk dukiyar da sayyidina Uthman ya mallaka da kadarori da yake da su duka suka tsallake suka tafi suka bar su suka tafi garin Habasha garin da al'ummar da ke garin ba irin su bane bakaken fata ne su kuma fararen fata larabawa bambancin yare bambancin launin fata bambancin ɗabi'a, bambancin al'adu, bambancin sutura, bambancin cimaka, amma duk da haka suka ce sun ji sun gani, su zauna a can ɗin duk da waɗannan bambance-bambancen matuƙar za su samu kwanciyar hankali da nitsuwa wajen bauta wa Ubangijinsu. Sun ƙwammace su tafi su bar al'ummar da suka yi tarayya da ita a fiskoki da dama, ta fiskan yare, ta fiskar launin fata, ta fiskar ɗabi'u, al'adu, sutura, abinci, duka sun ƙwammace su tafi su bar wannan al'umma su je su zauna da waccar al'umma da ake da bambance-bambance tsakaninsu da su. Ba haka nan Sayyidina Uthman da matarsa Rukayya suka yi hijira suka tafi Habasha a can suka zauna kusan kimanin shekaru biyar, har Allah azurta su da samun ɗa, ɗa namiji wanda aka sa masa suna Abdullahi. to suna can din ne a shekara ta goma bayan fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi Allah sai ya ɗauki rayuwar matarsa Khadija mahaifiyar Ruqayya sai zama Ruqayya mahaifiyarta ta rasu bata tana Habasha to yayin da labari ya iske su na rasuwar mahaifiyarta wannan yasa suka dawo garin Makka da ita da mijinta da ƙaramin ɗanta Abdullahi wannan na daga cikin jarrabawi da Allah ya yi wa matar matar Sayyidina Uthman ‘yar annabi Ruqayya shi ne ta rabu da mahaifiyarta kimanin shekaru biyar ba ta sa mahaifiyar a ido ba kawai sai labarin rasuwar mahaifiyar ya iske ta haka wannan zai zafi kwarai a cikin zuciya ko wata uku kai ba ku yi ido hudu da mahaifiya ba ka ji labarin rasuwanta ai abin zai ma zafi ina ya ga a ce shekara har biyar to shekaru biyar ta yi ba ta sa mahaifiyarta a ido ba kawai sai labarin rasuwar mahaifiyarta ta ya iso gare ta wannan ya mata zafi kwarai da gaske yana daga cikin jarrabawai da Allah ya mata ta haɗu da jarrabawoyi amma kuma ta yi haƙuri dama a duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi bawa bawa ya yi haƙuri Allah zai ɗaukaki darajarsa to shi yasa sautari da dama sai Allah ya jarrabi muminai dan ya daukaka darajarsu annabi yana cewa inna izamal jazaa'i ma'a izamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht Imam Tirmidhi fi da wannan hadisi lalle Allah idan ya so bawa sai ya jarrabi bawa idza ahabba qauman in Allah ya so mutane ibtalahum sai ya jarrabe su da jarrabawa iri-iri ya jarrabe su cikin danginsu ya jarrabe su cikin iyalansu ya jarrabe su a cikin dukiyarsu ya jarrabe su a karan kansu waɗannan jarrabawa duka masu sauƙi ne mafi munin jarrabawa ita ce jarrabawa cikin addini wannan ta fi kowace jarrabawa hatsari ta fi kowace jarrabawa girma wata jarraba da za a yi wa bawa in ba a addini ba ce to da sauki a jarrabe shi a dukiyarsa da sauki a cikin danginsa da sauki cikin iyalansa da sauki a karan kansa da sauki wace jarraba tafi muni tafi hatsari tafi girma jarraba cikin addini ruqayya bayan sun dawo garin makka nan ma ba su fi shekara ɗaya da 'yan kai da dawowa ba sai zakara ya caki idan ɗanta ido ya tsiyaye ya zama sanadin ɗan sai ta rasa ɗanta da ta haifa ƙwaya ɗaya tilo aga a can ta rasa mahaifiyarta nan ta rasa ɗanta da ta haifa wannan jarrabawa ta biyu kenan da Allah maɗaukacin sarki ya jarrabi ruƙayya da ita to a nan dai bayan sun dawo daga habasha cutarwa ba ta ragu ba ba ta tsaya ba da mushirikai suke yi wa waɗanda suka musulunta sai ma abin da ya ƙaru musamman ta ɓangaren shi annabi sallallahu alaihi wasallama domin waɗanda suka kasa suka tsare kan annabi suka hana mushirikan makka motsi da katabus Allah ya ɗauke su matar annabi khadija ta hana mushirikan makka motsi akan annabi ta hana mushirikan makka katabus a kansa sannan babbansa abu ɗalib to duka kuma a take Allah ya ɗauke su lokaci guda da shi abu ɗalib ɗin da kuma ita khadija Allah ya da ita to sai cutarwa da tsangwama ta ƙaru har ma ta ninka da gabanin a yi hijira zuwa habasha to a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni wa masu rauni da ma dukkan musulmi gaba ɗaya har wanda ma ba masu raunin ba akan su yi hijira daga makka su koma madina to anan ne ruqayya suka yi hijira da ita da mijinta sayyidina uthman daga makka suka dawo garin madina suka zauna a madina ga su ga manzon Allah kusa da kusa ga gidan sayyidina uthman ga gidan annabi tun da gidajen sahabban nan kewa yake da masallacin annabi annabi shi ma gidansa jikin masallacinsa ne ga gidan mahaifinta ga gidanta tare da mijinta haka suka zauna to a shekara ta biyu bayan hijira bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayo hijira shi da sahabbansa da ita ruqayya da mijinta sun yo hijira daga makka sun dawo madina sai matsananciyar rashin lafiya ta kama ruqayya wannan jarraba ta uku kenan da ruqayya ta hadu da ita a rayuwa a duniya matsananciyar jinya ta kama ta wacce har tashi ma ba ta iya yi kuma sai wannan jinya tata ta zo daidai da fita badar annabi ya zo zai fita badar tana cikin matsananciyar jinya sai dina Uthman ya shirya baya so a fita babu shi annabi ya fita babu shi annabi ya ce Uthman je ka ka zauna kai jinyar matarka je ka ka kula da matarka sai dina Uthman ya koma kusa da matarsa yana bata taimako da agaji annabi ya fita aka je aka yi yakin badar aka ƙari yakin badar wanda ya auku a shekara ta biyu bayan hijira cikin watan ramadana aka yi yakin badar aka ƙare annabi ya ci gagarumar nasara akan mushrikan makka a yayin da ya kashe mutum saba'in daga mushrikan makka kuma allah ya bashi iko ya kama adadin da bai kasa saba'in ɗin ba a matsayin fursunonin yaki sannan kuma galibin dukiyoyinsu annabi ya taho da ita madina a matsayin ganima wannan gagarumar nasara annabi yana cikin annashuwa da murna da farin ciki na nasarar da ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi kan mushrikan makka domin sun fito adadi mutum dubu ɗaya da ɗari uku suka fito daga makka ɗari uku suka koma dubu ɗaya su suka ƙaraso badar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da shi da sahabbansa duka-duka adadinsu bai wuce mutum ɗari uku da ‘yan kai ba. To, kaga mutum ɗari uku da ‘yan kai ɗin nan su ne suka yi galaba kan mutum dubu ɗaya. Allah ba su nasara a kansu. Annabi yana dab da shigowa Madina rukayya ta cika, rai ya yi halinsa, ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai zama annabi ya shigo maka yana murnar nasarar da ya yi kuma ya tadda rasuwar ‘yarsa ruƙayya Allah maɗaukakin sarki ya yadda da ita. To shi ne aka yi mata sallah aka birne ta. Wasu kuma malaman tarihi sun ambata gabanin ma annabi ya shigo Madina ta rasu, har aka yi jana'izarta annabi bai ƙaraso Madina ba. Kawai sai dai ya zo ya tarar da ta rasu kuma har ma an riga an yi jana'izarta. ga murna ta nan na nasarar da aka kyan mushrikai sannan kuma ga raɗaɗi da zuciya take na rashin ruqayya Allah maɗaukacin sarki ya yarda da ita wannan ita ce takaitacciyar tarihin ruqayya yar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam darussan da zamu ɗauka ƙarƙashin tarihin ruqayya Allah maɗaukacin sarki ya yarda da ita za mu fahimci yadda annabi sallallahu Alaihi wasallama ya kyautata mata mu'amala, ya kyautata wa ‘yarsa ruƙayya mu'amala, ta yadda ya zaɓa mata nagartaccen miji shi ne Sayyidina Uthman. Annabi ya karanci Sayyidina Uthman ya ga ya tattara siffofi waɗanda suke masu tarin yawa wanda wanda ya tattara waɗannan siffofin ya cancanci a bashi ‘ya'ya aura. shi sa annabi ya bashi ruqayya ya aura mutum ne wanda yake da ƙarfin imani mutum ne mai takawa mutum ne mai tausayi mutum ne mai haƙuri mutum ne mai kunya sayyidina Uthman yana da kunya shi yasa manzon Allah yake jin kunyarsa shi yasa Allah ma da kansa kunyan sayyidina Uthman yake ji saboda kunyar sayyidina Uthman akwai hadisi da ya inganta daga ummuna Aisha Allah ya dade ta take bada labari cewa ta rana suna zaune da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana kishin gide yana kwance ya ya rufu da mayafi amma guiwoyinsa duka a waje suke guiwarsa a waje take wata riwaya tace har wani sashe na cinyarsa sai sayyidina Abubakar ya nemi a bashi izini ya shigo annabi ya ce ya shigo ya shigo ya yi bukatunsa ya fita ya tafi abinsa ba a daɗe ba umar ma ya zo allah yarda da shi yana nema a bashi izini annabi ya bada izini ya shigo shi ma ya abin da ya kawo shi ya tafi nan ma ba a daɗe ba sai Uthman ya zo yadda ka san tsara abun aka yi daki-daki wannan ya zo ya tafi sai wannan wannan ma ya zo ya tafi sai wannan sai Uthman ya zo yana nema a masa iso wurin annabi ya shiga annabi ya ji labari Usman ne ya zo gabanin ya ba da dama a masa iso sai ya miƙe zauna ya gyara mayafinsa ya rufu sosai ya zauna da kyau sai ce a ce Usman ya shigo Usman ya shigo ya abin da ya kawo shi ya tafi abinsa. Aisha ta ce, Ya Rasulallah, na yi mamakin wannan al'amur. Ya ce, Me baki mamaki? Ta ce, Na ga abubakar ya zo, ya nemi izini a bashi dama ya shigo kana kishin gide, da kana yafe da mayafinka har wani sashe na jikinka ya bayyana, amma ba ka ɗaga kai ba. Umar shi ma ya zo ya nemi a bashi izini ya shigo, shi ma ba ka ɗaga kai ba, amma da Usman ya zo sai ka miƙe ka zauna ka gyara, ka shirya. me yasa hakan sai ce Aisha ba zan ji kunyan wanda Allah da kansa yake jin kunyarsa ba kace na annabi ma yana kunyar sayyidina Uthman saboda me saboda shi din ma yana da kunya shi yasa annabi yake kunyarsa Allah subhanahu wataala ma yake kunyarsa sannan mutum ne mai karamci yana da kara ga kyauta ga ciyarwa sayyidina Uthman yayi ciyarwan da ya sa annabi ya masa addu'a, addu'a wacce take ta musamman lokacin da annabi zai fita yakin tabuka. Mun taba ambaton wannan anan in za a tuna. Annabi ya zo fita yakin tabuka, sai da Uthman ya zo da dinari dubu ya zuba su a kan cinyan annabi. Sallallahu Alaihi Wasallama annabi ya ga tsagwaron kuɗi tsaba ga sunan sai da Uthman ya damƙo kamar baya so ya zo ya zuba su a cinyarsa. annabi ya daga ya juya ya juya ya juya ya ce kai ma darra uthmana ma amila ba'da al-yawm yace kai daga yau duk abin da sayyidina usman zai na kuskure ba zai cutar da shi ba Allah ya riga ya wanke shi duk abin da zai yi ba zai cutar da shi ba a lahirarsa duk abin da zai a lahirarsa ba zai cutar da shi ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gabanin nan ya zo da raƙuma ɗari mun san yadda raƙumi yake da daraja raƙumi ɗaya ba ƙaramin daraja yake ba a wancan lokaci saboda ba su da ba su da dukiyar da tafi raƙumi daraja a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to sayyidina Uthman haka nan yazo da raƙuma guda 100 raƙuma 100 nan yazo da su kowane raƙumi yana dauke da guzurinsa da makaminsa duk wanda za a ba raƙumin zai samu guzurin da zai kai shi tabuka har ya dawo da makaman da zai rike da silke da garkuwa da zai rike har ya je yaki ya dawo aka yi zo da su ba raƙumi ɗaya ba har ɗari to kaga ai yana da kyauta sosai halayya ne na girma da karamci da kyawawan ɗabi'u sai da na Uthman Allah yarda da shi ya siffanta da su to su annabi ya gani ya sa ya ɗauki 'yarsa ruƙayya ya aurar da ita ga ga Sayyidina Uthman shine malamai suka ce haka ake so kowane uba ya zama ka zamanto mai yin zabi na musamman wa yarka ka zaba mata nagartaccen miji kar ya zamanto an karkata ga abun duniya idan akwai abun duniya mu a yau shine zabin iyaye wa yaya yaya mata in sun tashi za su aurar da yayansu mata abin da suke kallo shine abun duniya in akwai to shikenan annabi shi wannan ba shi bane a gabansa yana duba mutum ne wanda yake nagartacce sai ya dauki yarsa sai ya bashi to haka ake so mu zamanto masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ƴaƴa mata abu na biyu da zamu fahimta daga wannan kissa ta ruqayya tarihi na ruqayya da muka karanta takaitacce zamu fahimci yadda annabi yake bata kulawa wacce take ta musamman ta yaya muka fahimci haka gashi nan an zo za a fita badar kuma har ye kuwa aka yi cikin madina sahabbai su zo za a tafi badar asali ma ba badar ɗin aka yi niyyar tafiya ba za a fita ne a je a cimma tawagar kasuwanci na ƙuraishawa an yi kuwa mutane su zo to su sai dina Uthman galibin an yi kuwa su suke zuwa na gaba-gaba su suke zuwa na farko-farko irinsu irinsu sai dina abubakar irin su sayyidina Umar irin su sayyidina Aliyu irin su Abdurrahman bin Auf irin su Sa'ad bin Abi Waqqas irin su abu ubaida ta bin jarrah galibi idan an yi kuwa za ka ga su ne a gaba-gaba to haka nan da aka yi kuwa annabi yana gayya yana gayyatar mutane a fito a je a cimma tawagar kasuwancin Qurayshawa sun ci gagarumar riba daga Sham za su koma Makka to su Sayyidina Uthman sun zo suna gaba gaba sun amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya kalle su sai ce a'a Uthman kai matarka tana fama da jinya je kaka ji da ita wannan yana nuna mana yadda annabi yake bada kulawa wa ƴaƴansa kamar yadda ya ba da kulawar ruƙayya ta yadda ya yi umarni wa mijinta ya je ci gaba da jinyarta ya je ci gaba da kula da ita aka ɗauke masa fita wannan yaƙi na badar shi yasa da annabi ya dawo daga yaƙin da ya zo raba ganima sai ya raba duk da Uthman mun san kuma ganima ba a raba ta tare da wanda bai je yaƙin ba waɗanda suka je yakin su ake ba wa kaso hudu cikin biyar na ganima. To da aka zo kaso hudu cikin biyar ɗin nan, da aka tashi raba sahabbai, sai da na Uthman ya samu rabonsa. Me yasa saboda ai ya yi shirin fita, annabi ne ya hana shi don ya je ya ci gaba da kula da jinyar matarsa. To tun da wannan shi ne uzurin za a masa hukuncin wanda ya fita, saboda ya yi niyan fita ɗin. Shi yasa annabi yake cewa, sahabbansa lokacin da suka fita yaƙi cikin yaƙuƙuwa yaƙin hunain ya ce akwai wasu mazaje a garin madina babu wani rami ko kogo da za ku fasa don neman abokan gaba ba wani tsara da za ku yi wa abokin gaba face sun yi tarayya da ku wajen lada suna can garin madina uzuri ne ya hana su uzuri ne ya kange su amma suna da niyyar fita ɗin To abin da ya faru da Sayyidina Uthman ke. Uzurin jinyar matarsa shi ya hana shi ya fita badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa da aka zo aka raba ganima du da shi. Kenan ladan da waɗanda suka halarci yakin badar suka samu shi ma Sayyidina Uthman ya samu wannan ladan. Saboda yayi niyya fita yakin uzuri sai ya hana shi. Wannan yana nuna maka idan kai niyyar aikata aiki na alkhairi sai uzuri ya zo ya sha gabanka wajen aikata wannan aiki na alkhairi to za a baka ladan wannan aiki na alkhairi annabi ya tabbatar mana da hakan cikin hadisi ingantacce cewa duk wanda ya saba yin nafilfili na sallarsa ta dare sai yayi rashin lafiya bai samu yayi ba to za a bashi ladan wannan nafilfilin da ya saba yi ko kuma yayi tafiya wannan tafiyar da yayi sai bai samu yayi ba saboda tafiya da yayi to za a bashi ladan wannan sallar da ya saba yi na nafil ko kuma wata rana sai bacci ya rinjaye shi ba da gangan ba kawai sai ji ana kiran as-salatu to za a bashi ladan wannan nafilar da ya saba yi a'a awa ɗaya ne awa biyu ne minti talatin ya saba yi uzuri ya zo ya sha gaban shi wajen yi to za a bashi ladansa cikakke ba za a tauye masa to haka shi ma sayyidina Uthman an ba shi ladan wanda ya halarci yakin badar fa'ida ta kusa da ƙarshe darasi na kusa da ƙarshe da za mu fita da shi daga tarihin rayuwar ruƙayya ‘yar annabi sallallahu Alaihi wasallama Allah yarda da ita za mu fahimci cewar ba aibu ba ne iyaye suna tsoma baki kan abin da ya shafi zamantakewa na ‘ya'yansu mata a gidajensu musamman idan bukatar hakan ta taso wannan ba aibu bane ba za a lissafa shi cewa shishigi ba ba za a ce wannan ya fiye shishigi ba kullum yana sa ido kan zaman zaman yarsa a gidan miji ko kuma a ce wannan ta fiye shishigi kullum sa ido take akan zamar yarta a gidan miji wannan ba a kiransa shishigi musamman idan bukatar hakan ta taso uba ya ba da shawari wa miji mijin yarsa da kaza kai da baka yi kaza ba ko uba yayi umurni wa mijin yarsa ya ce ka yi ka zamana wannan duka ba a lissafa shi cikin shishigi sai dai fatan alheri fatan a gudu tare a tsira tare abinda annabi ke na yau sai na Uthman ya ba shi umarni ya je ya yi jinyar matarsa wacce ita ce ya ga annabi rukayya Allah ya da ita kaga da mummunan abu ne annabi ba zai ba kenan wannan ya nuna kyakkyawan abu ne sirikinka idan ya ga abin da zai amfanar da kai da kai da matarka ya ba ku shawari a kai idan ya ga abin da zai cutar da ku kai da matarka yarsa kenan ya ba ku shawari akai ku nisance shi sirkinka zai iya umurtar ka yi kaza matukar zai amfanar da kai ko zai amfanar da yarsa da kake aure amfani na duniya ko lahira ko duka biyu wannan duka ba aibu bane ba laifi bane kamar yadda wasu suke gani su ce ya sa mun ido a gidana yana bibiyar gidana ya fiye mun shishigi a gudanar da al'amura na gidana ba shishigi bane fatan alheri ne sirkinka yake maka ka gode wa Allah da Allah ya baka wanda zai baka shawari wanda zai maka umarni kuma abin da zai amfane ka ko ya amfani matarka a duniya ko a lahira ko duka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa sayyidina Uthman darasi na karshe da zamu fita da shi karkashin tarihin Ruqayya Allah madaukakin sarki yadda da ita amin zamu fahimci cewa idan mace ta cutu ta kamu da jinya mutum na farko da alhakin kula da jinyar jinyarta ya rataya a wuyan a wuyansa shine mijinta shine mutum na farko da alhakin kula da ita a lokacin da ta kamu da rashin lafiya lokacin da ta kamu da jinya shine mutum na farko da alhakin kula da wannan jinyar ta ta ya rataya a wuyansa ba iyayenta ba kamar yadda wasu suke gani a nan da in muka kula za mu ga waye annabi ya sa ya jinyar ruƙayya mijinta bai je ya zauna ba ko kuma bai tura wani daga gida ba ai tana da kanwa ummu kulthum da sai annabi ya tura ta taje ta jinyar ko kuma ya sa sayyidina ali ya je ya zauna da shi da ummu kulthum sai jinyar ta tunda ai ai sayyidina ali dan babban sani ko ya sa ibnu abbas ya je ya mata hidima ya mata ɗawainiya da annabi bai haka ba sai ya umarni mawa wa mijinta wannan yake nuna kula da mace lokacin da ta kamu da rashin lafiya wanda alhakin ke kansa na farko ko da wani zai zo sai zai zo a mataki na biyu amma wanda yake a mataki na farko shine mijinta yana daga cikin haƙoƙin da ya kamata mazaje su sauke akan matansu amma galibi a yau kana zaune da mata ka amfana da ita ta fiskoki da dama ta haifa maka ‘ya'ya, ta kula da su, ta yi tarbiyyarsu, amma idan ta kamu da jinya sai ka tattara ta sai ka kai ta gidan iyayenta, ka kyauta da Allah. Ko kuma ta kamu da jinya matsanancin jinya sai ka sake ta, kawai sai ka je ka auro wata, ka yi halacci, ba ka yi halacci ba. a lokacin da mace ta kamu da jinya sai inda ƙarfinka ya ƙare abin da ya kamata kenan kuma ka duba alkairanta na baya ka duba alkairanta na baya karka zamanto mai mance alheri karama alheri da alheri alkairan da ta maka na baya ka duba su za ta share maka gida ta dafa maka abinci ta wanke maka sutura ta kula maka da 'ya'ya ta shirya su a kai su makaranta su ma ta wanke su ta sa musu sutura wani abu da ya taso na matsalolinsu ita ce na farko mai fara runguma sai ya fi ƙarfinta a yokanka a ga waɗannan duka alkairai ne da bai kamata miji ya mance ba ga matarsa bai kamata kuma in jinya ya kama ta kai ka tsame hannunka ko kuma ka dinga sanar da danginta wancan fa batta da lafiya ma'ana su zo su yi jinyarta saboda yarsu ce kai a yau in ta mutu kana da damar ka je ka auro ta aga in ka zama haka baka zamanto dan halal ba ya kamata miji ya zama dan halal me rama alheri da alheri kar ka zama mai manta alheri kar ka zama butulu to wannan kissa ta ruqayya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta fito mana da wannan sura mai girman gaske na in mace ta kamu da jinya mijinta ne fi cancantar ya kula da ita ya bata kulawa ta musamman har fatan Allah maɗaukacin sarki ya bata lafiya wannan abin da ya shafi tarihin ruqayya kenan kuma a nan gurin in mun kula ya kawo mana wani takaitaccen bayani kan tarihin nata yace al'ula bi makkata qabla al-hijrati wa hajara biha ila al-habashati kusan iya abin da ya kawo kenan dangane da tarihin ruqayya cewar sayyidina Uthman ya aure ta a garin Makka sun rayu a garin Makka gabanin hijira sa'annan kuma suka yi hijira da shi da ruqayya daga Makka zuwa Habasha to sai ce wa tsaniya ita kuma ta biyun wace ce ta biyun ummu kulthum na yar uwar yar uwar ruqayya yace wa tsaniya bil madina ita kuma ta biyun sayyidina Uthman ya aure ta a Madina bada an matat ukhtuha bayan yar uwarta ta rasu bayan ruqayya ta rasu sai sayyidina Uthman ya auri yar uwar ruqayya ita ce ummu kulthum Ummu Kulthum an haife ta bayan haihuwar Ruqayya da 'yan shekaru wanda ba su da yawa. Ita ma din dai an haife ta gabanin fara yi wa Annabi wahayi. Wasu malaman suka ce ratan da ke tsakanin Ruqayya da Ummu Kulthum malaman tarihi suka ce shekara ɗaya ne kawai. Domin Ruqayya an haife ta gabanin fara Annabi wahayi da shekaru nawa? Shekaru bakwai. To kaga zai zama Ummu Kulthum kuma kenan an haife ta gabanin fara annabi wahayi da shekaru shida wasu kuma suka ce a buƙayyata ba wa ummu kulthum shekaru biyu zuwa uku to amma ko ma shekaru ukun dai ruqayyata ba ummu kulthum ita ma ummu kulthum din an haife ta gabanin a fara annabi wahayi kaga akalla sai a ce shekara hudu ke in ruqayya an haife ta gabanin fara yi wa annabi wahayi da shekaru bakwai kuma ya zama ruqayyata ba ummu kulthum shekaru uku zai zama ummu kulthum an haife ta gabanin fara yau annabi wahayi sallallahu alaihi wasallama da shekaru hudu Allah madaukakin sarki yadda da ita in za a tuna a baya bayanin da muka yi annabi ya aurar da ita ga yar Abu Lahab wanda ake kiran sa Utayba ita ummu kulthum kenan to ita ma irin dai abin da ya faru da Ruqayya lokaci guda aka sake su ƴaƴan Abu Lahab suka sake su lokacin da aka saukar wa annabi a wahayi aka fara annabi wahayi aka saukar masa da wannan addini na musulunci ya gayyato mushrikan makka ya kira su zuwa ga Allah Abu Lahab ya kausa masa harshe Allah ya saukar da ayoyi na alqur'ani suratul masad din gurungum ya maida martani wa Abu Lahab Abu Lahab ya fusata ya je sa ƴaƴansa suka saki ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama utubatu ya saki ruqayya kamar yadda muka yi bayani a baya utaybatu kuma ya saki ummu kulthum Allah ya dada ruqayya da ummu kulthum gabaki ɗayan su amin to gabar da zamu duba ta a rayuwar ummu kulthum wadda sai mu karkare bayani akanta ita ce aurenta da sayyidina Uthman auren ummu kulthum da sayyidina Uthman anan ya bayyana mana cewar sayyidina Uthman ya auri ummu kulthum a garin Madina bayan rasuwar ƴar uwarta ruƙayya to yaya auren ummu kulthum ya kasance tare da sayyidina Uthman wannan bayani lokaci ba zai ba mu dama mu kawo shi ba sai mu jinkirta zuwa mako na gaba mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin.